الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة دوت رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تكيب تايا تقريبا تكيب أربعين لهم وانده يجي دا شاقي دوت الأفر شكرا تكيب فيو دا أشعر فيو ميلادية سلام شكبا دا تراتو القرآن من جرمة آه tafsirin suratul nisa'i aya ta ɗari da ashirin da bakwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaftunaka fil nisa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yastaftunaka fil nisa الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم بذلك وتقولون أن تعرفوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا لليتامى وما تفعلوا فإن الله كان به عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقولوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. آه فإن الله كان به قدير الله سبحانه وتعالى يقول ويستفتونك في النساء suna tambayanka akan mata قل الله يمسككم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء kace Allah subhanahu wata'ala yana muku fatwa yana ba ku amsa akan lamarin wanda matan da aka bari a wanda ke hukunci gado da abin da ake karanta musu a littafi a cikin mata wanda suke marayu waɗanda ba ku ba su abin da ya cancanta ku ba su na gadon kuma kuke gujewa auren da raunana daga yara ƙanana da kuma tsayuwanku da kyau wato cikin kyautatawa a cikin marayu duk abin da kuka aikata na alkhairi ko mutuntantar shi Allah subhanahu wa ta'ala masani ne a kan wani. A wannan aya tana magana a kan yara mata da aka bari marayu waɗanda waliyan masu tsayuwa a cikin lamarin ɗayan biyu domin wa tarfafuna an tanke ruhunna a za a ji na fassara da kuna kin ku aure domin a larabci shi tarfafuna tarfafuna zai iya nufin ma'ana biyu kuna so ko kuna bi ya danganta da me yayi qualify a idan ka ce tarfafuna fi hinna to kuna so in ka ce tarfahuna an hunna to kuna ki kuma dukkan ma'anar su biyu suna da taujihi wato ma'anar su yana zai fita ko yaya aka fassara shi tarfahuna fi an tanki hunna ne ko tarfahuna an an tanki hunna kuna nema ne ku aure ko kuna ki ne ku aure a wato matsalar ita ce a an rasu an bar yaro an bar mace marayya a hannun shi ne kula da ita da dukiyanta na gado yana kan dukiyar ya amfana da shi amma kuma kila kasancewan ko kusancin shi da ita ko ko halittar ta bai mashi ba ko wani dalili ba ya son aurensa ko ko a'a yana son ya aure ta saboda ya mallake dukiyanta to kowanne cikin fassara biyu daidai ne wato kuma kowanne yana faruwa cikin al'umma shine Allah subhanahu wataala yake cewa suna maka tambaya akan mata mun sani a baya san Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda rabon gado kuma ita mace saboda gatan gadon ta tana cikin waɗanda suke da fam wato gadon ta tabbatacce ne ko dai in yaci ko dai in ita kadai ce ta ɗauki rabin dukiya gaba ɗaya ko kuma mun san haɗu da yawa su ɗauki su rusani su raba yana nan tabbatacce Allah subhanahu ta'ala ya yanka ya ba ta a to saboda haka sai ce suna tambayan ka akan waɗannan matan kul illahu yusiku fihin ka ce musu Allah yana ba ku a asawa akan su waɗannan matan da kuma waɗannan yara marayu waɗanda kuke bari وما يتلى عليكم في كتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن waɗannan marayu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da su a cikin Alƙur'ani wanda ba ku ba ku abin da Allah ya farkanta musu ya rubuta musu na gado amma kuma kuna son ku aure kuna son ku aure amma kuma ku ba ku abin da Allah ya farkanta musu na gado da yake ana magana a gado idan ba haka ba da sai a ce kuna son ku aure su amma ba ku ba su abin da Allah ya ce ku ba su na sadaki da kuma da suka fassa ba ku ba su hakkin su da Allah ya rubuta ku ba su na sadaki mun sai ita marainiya tana da a wasu kunce kunce daga ciki ba a mata isbari a kan ba a tilasta ta a kan shi yasa ba za a iya aurar da yarinya marainiya ba sai ta kai munzalin hankali ita da kanta wato rushd kenan ita da kanta ta yadda tana son wannan mutumi wanda ake so a bata saboda kada a tilasta ta a bata wanda ba shi kake so ba ko wanda ba maslahanta ba ko ko a dan aiwayau a mallake mata abinda aka bar mata na gado saboda Allah subhanahu wataala ya hana akidar ta ta akan magana aure dole a bar ta ta kai shekarun da za ta iya tamizi da kanta ta gane wa ya dace mata wane ne maslahanta wal mustad'afina min al-wildan da kuma masu rauni daga cikin yara kanana wato ko suna zama a marayu kenan wanda kuke cikin cikin lamarin malamai suna cewa yara kanana a nan Allah subhanahu ta'ala ya girmama lamarin su ya ambace su saboda suna da wasu abubuwa guda uku waɗanda duk wanda Allah ya sa ya same su ya zama babban wani yara suna da abubuwa uku wanda duk wanda ya sami waɗannan abubuwa uku to ya zama babban wani na farko yara ba su mutu ba su mutu yaro za ki faɗa ki dambe ba miki talatin za a gan shi da wanda suke faɗa suna cin abinci tare ko kuma aka raba su aka ce tsaya a nan ba za ka koma wajen shi ba zai fara kuka yana son ya koma su ci gaba da wasa baya bai san riko ga shi bai san kulli ba abu na biyu baya ƙarya in an tambaye shi ya ba da labari in ma aka tashi ya yi ƙaryar mama ta tashi ya ƙarya sai ce mama ta ce in ce kaza ko kaza ne amma mama ta ce in ce kaza saboda shi sai ya faɗi gaskiya ba ya ƙarya cikin labari abu na uku duk inda bacci ya kama ka kwanciya yake ya bacci ya sami waje a ƙasa zai kwanta ba ya zaɓen wajen bacci duk inda ya sami kan shi kawai zai kwanta waɗannan sifofin sifofin manyan waliyai ne sai yasa Allah subhanahu wataala aka ce ya ambace su da wannan girmamawa wasu tsaka su ne jin mindani ba an ta komo ne ya tana bil fisri kuma Allah ya ce lallai ku tsaya akan lamarin marayu da adalci shi ma kes kalma biyu sun zo a cikin wannan ayan a jere kowanne yana ɗaukar ma'ana da aka tsinta shi ma tuttu yana cikin kalmomin da ma'anansa ma'ana biyu ne idan ka ce asfafa asfafa ya yi adalci ka sa mishi alif salam لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين المقسطين آه ما تعادل kun ka ce a kasasa adalci ne amma ka ce kasasa kasasa zalunci ne zalunci aka san shi to duk zai iya zama zalunci duk zai iya zama adalci to anan siyaki zai nuna maka ya ake nufi an san kuma wani da sama bi kitsi ku tsaya da adalci akan yara mara ma tasalu min khairi inna Allah kana bi alima duk abin da suka aikata na alkhairi lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana sane wannan abin da kuka aikata na alkhairi mutum yawanci galiban mutum idan yana rike da maraya a zai gamu da matsaloli daga ciki duk abin da zai yi na kyautatawa in ba an sai mutane su suka cewa baya yin abin da ya kamata ga wannan maraya sannan mutane za su ta zargin cewa kila kudin marayu yake tabawa kila yana kaza kila yana wani abu wannan yakan sa mutane da yawa sai su ga ba za su ɗauki maraya su rike shi to sai Allah ya ce ai ba mutanen kake wa ba kai ka sani kai dai ka tsaya kai adalci duk abin da kai shi Allah ma san abu min khairin ko min kankantan alkhairin da ka aikata ga maraya to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da kai wannan alkhairin wanda kai dan shi kuma ladan kai yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am وإن الله وأبذرت الأنفس الشح وإن تبصروا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلها وأن يصلحا بينهما وصلوا خير إذا مجد تجد الرمز واتو آه جوية بايا a ko bijirewa ko juya baya daga mijinta to babu laifi su yi sulhu tsakanin wa sulhu khair kuma sulhu alhaidi wa ukhdirat al-anfus ash-shar rayuka an jarabce da san hanawa وإن توفنوا وتتقوا إذا كشوتة كتكورا الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولله الله سبحانه وتعالى مسنيني أكن أبن في حيك وانا آير tana da sababin ne wasu sun ce ta sauka ne a kan rafi umu khadij a wasu suka ce ta sauka ne a kan sau da sama Allah ya kara masa yarda uwar mu'minai domin abin da kuke so mu sani shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makaranta ne na koyar da al'umma yadda za su wa a shi ta zaka kowane abu sai ka cewa yana cewa ku yi kamar yadda kuka ga ina yi sallu kama ra'aytu muni sallu khudhu anni manasikakum لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم مثلا تنقوي الوالي كما يدى صحابي كبالة كنس أما عما لمن ذن الله أي practice القرآن كمسلم شيء sai sahabi babba sai ya ba da kansa sai ya yi zina wal yawu billah sai a jefe shi saboda a koya wa mutane yaya haddin zine abin da yasa nace sahabi babba duk da shi ba babba bane a cikin sahabbai amma babba ne akai na ni da kai ko sai a koya wa mutane ya haddin zine yake ta hanyar jefe shi ai masa haddi saboda tsananin bayar da kansu ga Allah shi yasa sai mace ta je ta zina sai ta dawo ta kace manzo Allah ta tsaka ta yi zina ai mata hajji ko namiji je ya zina yanzu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zina manzo Allah yana cewa a'a yana waigawa kamar bai ci shi ba yana dawowa in ya waiga ne sai ya dawo wajen ya rasulullahi nayi zina ai mun hajji in manzo Allah ya waiga da bai ci shi ba sai ya dawo in manzo Allah ne ya masa kudiri ko dai kila ka dai dai wasa sai a'a zina saboda mene saboda yana son a yi amfani da shi don koyar da halitta hajjin zina a aikace to da yawa daga mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan sa suna sauka zuwa matsayin da kowane mutum zai gani ya koya wannan kuma yana cikin dalilan da da yawa daga masu karantar da akhlaq moral philosophy suke da karanci wato suke da tawaya a cikin abin da suke karantarwa abin da ya sa ba su aikata abin da suke karantarwa a aikata ba da yawa za a suna karantar da abu amma in suka zo wajen aikatawa sai ka ga sun yi baki cikin abin da suke aikatawa suke karantar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu'amala na mu'ashara na zamantakewa a aikace dan haka sai da iyalinsa sai da suna kaunatu bin zam'a shekaru yayi masa yawa sai ta ga kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rabu da ita ya auro wata sai ta sami manzon Allah sun san ya rasu wallahi wallahi karka rabu da shi ka bar ni a gidanka ina nan amma tun da ni ba ni da bukatuwa zuwa ga ashara na aure shekaru sun riske ta to kwanaki na na barwa wanci daga cikin iyalin amma dai ni a bar ni a nan ta zauna tana nan a iyalin manzon Allah ta sallama kuma uwar mu'minai a nan sai Allah subhanahu wa yake karantar da mu wannan kar mu manta a can baya a wannan sura mun karanta akan shudun mata واللاتي تخافون نشوزهن فجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. آه وأنن سيكون الله تعالى yana gaya mana akan nushuzin namiji in an ce nushuz shine kamar misali abu ya tsago da wuce iyaka da wuce yadda ya kamata ya tsaya to anan sai Allah ta'ala ya ce ke ma mace kamar yadda kuma maza aka gaya masa kun ji tsoron nushudin mace ga yadda za ku yi to ke ma mace in kika ji tsoron nushudin namiji to akwai yadda za ku yi a wa in ba akun kafa kun ba'di an nushuzan aw iradan idan ta ji tsoron nushuz ko irad fala duna alayhi ma an yusliha bainahuma sulhan babu laifi su yi sulhu tsakanin sulhu anan duk abin da za a ɗauke su zai hau wato sulhu a kamar irin wannan da aka yi a ce na baki ko na baka kwanaki na amma ka bar ni ko ko a'a har kurma ka fita daga gidan ka biya shi duk wani abu dai wanda yake za a daidaita tsakanin a ta ba shi ta rabu da wani a maimakon wani hakkin ta ko ku shi a maimakon wani hakkin shi babu laifi a su yi sulhu tsakanin shi kuma da kaji an ce sulhu to akwai wani wanda aka tawayewa ya haƙura aka danne shi ya haƙura da kaji an ce za a yi to wani an dan shiga hakkinsa amma ya ya haƙura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullu khayr kuma sulhu alkhairi malamai suka ce alif da lam din na cikin usulul kai alif da lam ne na jinsi ba na ahad ba ba na huda ba ko da haka abin da ake nufi dukkan su alkhairi ne kuma ba zai taɓa zuwa da shari shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kubban mutanen makka ba su gama kushewa daga jinin shahidan sahabbai ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuwa yi ba komai da a Hudaybiya ko ya yarda a yi sulhu da su suka yi ta sa sharuɗa kala kala mara guda ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda duk da wannan sharuɗan a yi sulhu da su saboda babu inda sulhu zai zo da shari ko da yaushe sulhu alkhairi ne balle in ya zama zai zama dalilin kiyaye waɗannan manufofin guda biyar waɗannan asalolin guda biyar wanda aka gina addini aka gina shari'a a kan wanda aka ce maqam shari'a ko a a usulul hamsa abu su din ne dai wato kiyaye addini kiyaye rayuwa kiyaye hankali kiyaye a tsatso dangane kiyaye dukiya to musamman musamman biyun farko ne wanda yake wasu masu da tsakan cewa kiyaye rayuwa shi ne a farko to duk in ya zama sulhu zai kai zuwa ga kiyaye rayuwa zuwa ga abin jima zuwa ga kiyaye zubar da jini to abin so shi ne ma'anar wasu kai da haka babu wani illa a halin da muke ciki yanzu dan ka san akwai magana da yawa kan cewa za a yi sulhu da wasu masu ta'addanci akan mutane ko ba za a yi ba a sulhu khairin Allah ya ce sulhu alkhairi ne dan haka yin sulhu shine mafi fici a kowace yaushe domin a kiyaye jini to amma abin da ya sa sulhu wani lokaci baya zuwa da natijansa saboda ba a shirya masa arziyan ɗaya daga cikin jagorori a ƙasar nan yana yana yawan maimaita cewa su su yadda da wasu ba za a zo a ce za a yi sulhu da 'yan ta'addan bandit idan aka sulhu da su kwana biyu su za su koma to ai dama za su koma dama za su koma sai idan kun yi abin da ba za su koma ko sai idan kun yi dama dai mutanen nan jahilai marasu addini marasu tsoron Allah marasu aikin yi yawancin su kila dama kiyaya ne su ji dadin kuɗi mai sauki ko kuwa an an kace musu shanu su duka su an kada ko abubuwa da yawa yanda su ma suke da damuwan cewa an masu abubuwa da yawa a baya ko ko wurin da za su kiwon su zama gonaki da sauran waɗannan abu to dama dole ku koma sai idan kun wakwara musu tsarin rayuwa to mu za mu zo ne kawai mutum shi kenan a sulhu a sulhu ku kawo bindigogin ku mun sai bindigogin kaza kaza kaza ku koma daji kwana biyu uku hudu goma kuɗin ya ƙare ya za a yi dama ba zai koma ta'addanci ba ai dole a shirya arziya ta wannan misali zuwa aka aka gina musu gidaje aka gina musu makarantu aka gina musu asibitoci aka kama musu jami'an tsaro tsarin tsaro da tsarin rayuwa aka za ka ga abin kaman ba mai yiwuwa bane ko kuma amma a gaskiyar magana mai yiwuwa abu ne mai sauki abu kaɗan ne ake so a daina sai haka ya zo kawai da an toshe inda arziki inda ke iyayewa yana tafiya shi kenan duka waɗannan abubuwa ne za su don za ka ce mun ba zai yi ba a kowace jiha cikin jihohi da wannan abin ya addaba kowace jiha ta iya gina gida dubu don babbu masu ta'addancin kashe mutane da masu sata za ka ce ba zai yi ba ko gida dubu da marasu da duk abubuwan da ake bukata kuma kana ganin in aka samar da wannan a ganinka duk wanda ya tuba ya zo ga wajen da zai zauna ga sana'a za a koya mashi ga makaranta za a koya mashi karatu ga dan primary health care za a kula da lafiyar sa da iyalin kana ganin menene nisban cikin su wanda za su daina abin da suke yi su dawo nisba ce ne yawa da yawa da cikin zuwa su bari sura ka kai ta dai sulhu duk inda yake aka ce sulhu ne to alkhairi ne kuma sulhu ba a yi shi sai an danna wani dole wa in tumtinu wa udrat al asbushu rayuka an gina su akan su kiyarda yi rowa yi hari wata ita mace da ki ba da ranar to amma za ka ci wannan abin kamar wani abu wato mai wahala amma matsalar a nan ita ce a ɗabi'an namiji yana kaiwa shekaru masu yawa yana da buƙata zuwa ga iyali saɓanin mace ita mace ba dole ta kai irin wannan shekarun kamar yadda namiji zai iya kaiwa ba don haka idan ya faru ko ko a'a ma ya zama shi yana da hayajan na sha'awa da yana buƙatuwa zuwa ga fiye da iyali ɗaya to abin da zai faru a wannan yanayin ɗayan abu uku ɗayan abu uku ko dai ita wannan da sake ta da auro wata ko kuma ya kyale ta tana nan ya fara zuwa neman matan banza a waje ko kuma ya auro mata ‘yar uwa ya ajiye mata a cikin gida babu hayar babu zaɓi na matukan yana da buƙata babu zaɓi na to sai ka duba ka ga wani zaɓi ne ya dace da addini wani zaɓi ne ya dace da fitra wani zaɓi ne ya dace da adalci sai ga shin an masa adalci an masa adalci ko ba a yi masa adalci ba a cikin wannan hayatin da addinin musulunci ya bayar to amma rai ta ginu akan rowa akan yi wato a ce daga ta ba da ranar abu ne mai wahala gare ta amma Allah yake ce mata shi ne abin da ya yi mata alkhairi idan kuka kyautata kuka ci tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da abin da kuke aikata wannan
ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
تعدلوا بين النساء ولو حرموا فلا تزيدوا كل الميل فتذروها كالمحلقة وإن تصلحوا وتزكوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرموا. الله سبحانه وتعالى يقول فذاك تبكي آدل cikakken adalci tsakanin mata ba komi yadda kuka yi ƙoƙarin kuna فلا تميلوا كل الميل kada ku zama kun karkata karkata gaba ɗaya ta sadaru a kan mu'allaha sai ya zama kun bar ɗaya daga cikin matan ta zama kamar wata rana da yankiya ba ta samun kulan da yawa ba fa in tuslihu wa tattaku idan kuka kyauta kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai a nan bayan Allah ya gaya mana fa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair to ta ga maganar cewa za a iya kara aure to sai Allah ya ce amma ku sani ba za ku taba iya adalci tsakanin mata su adalci adalcin da ake kore ba za a iya ba a nan wajen shi ne adalcin zuci domin adalci kala biyu akwai adalcin hankali akwai adalcin zuci misalin adalcin hankali shi ne ka yi wa kanka adalci ka je asibiti ka yadda likita ya feda cikinka saboda baka da lafiya ya yanka cikinka ya cire cuta ya mayar ya ɗi ka zauna adalcin hankali ko saboda ka san cewa wannan shi ne maslaha gare ka ko ko ka ji kana son magani mai ɗaci kana son shi ka sha magani kuma ba a tanadar masa maganin ba kila sai kai faɗa ina maganin ka ko kana son magani amma wani irin so ne wannan so ne na zuciya ko so ne na hankali so ne na hankali ba so ne na zuciya ba domin zuciya ba ta so ta fi son abu mai daɗi abin da yake da daɗi ga rai amma hankalinka yana son haka saboda ka san lafiyarka yana cikin wannan to Allah subhanahu wataala yana gaya mana ba za ku iya muku adalci irin na zuciya amma za ku iya adalci na hankali wanda shi ne dama Allah ya daura maka Allah ba zai daura maka a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi Allahumma hadha fadli fi ma amlik fala talumni la tamliku wala amlik a adalcin da zaka iya shine adalcin da Allah ya umarni adalci wajen kwanciya adalci wajen bukatu na ma'akal da mashkar da sauran bukatu na waɗannan da adalci wajen biyan bukatu amma adalci da ya wuce wannan na zuciya mailin zuciya zuciya da ji tana mailin zuwa ga wata akan wata wannan abin da ba za ka iya tabbatar da shi ba wasu sun yi amfani da wannan ayan da ce ai shikenan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da adalci a farkon bakar fankiru ma babalakum a farkon nisa'i fankiru ma babalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in kuntum Allah tadilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika anna Allah tadilu nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce walan tasbu wa an tabiru bainan nisa'i ba za ku taba iya adalci ba dan haka ashe maganan auren biyar ɗaya ma bai taso ba kira ka ba za a wuri da ɗaya ba tunda in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a wuri ɗaya nan kuma an zo an ce ba za ku taɓa adalci ba ba za ku taɓa iya adalci ba to wannan rashin ɗaukan ayoyi gaba ɗayan su a ɗauke su gaba ɗayan amma da sun ƙarasa wannan aya da ba su shiga cikin wancan subhan ba domin Allah da yake falan ta tsaki wa ta ajin bainan nisa'i wa lahu rasul sai yace fala taziru kullal mai ashe abin da aka hana shine almailu kullal mail abin da shari'a ya hanta hana kuma da yawa suna maganganu aka maganar auren mace fiye da ɗaya da sauransu a musulunci suna ganin shirin bakon abu yanzu ana ta kokarin a dawo to amma gaskiyar magana gaskiyar magana wato Allah da ya halicci dan adam shi ya fi sanin abin da ya halitta ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير shi ya fi sanin abin da ya halitta ya fi sanin me yake bukata ya fi sanin me ya dace da shi ya tsara a kan wannan domin da shari'a ta ce mutum ɗaya kawai ko wani miji zai aura to insha Allah duk matar da mijinta ya rasu da yawa daga ciki ita da aure sai abin da Allah ya ko ko aurenta ya mutu ita da aure sai abin da Allah ya yi saboda shi wancan da duk ke so ya zo ya aure da ya riga ya aure shi sannan kuma wancan matsalar da muka faɗi na gari ba domin waɗannan masu yaki da cewa kar a wuri mace fiye da ɗaya in ka kalle su sai ka ga abin da ya dame su asifar matan ne ta cikin gida ba addinin matan da mijin ba kada a wuce da ɗaya amma babu laifi ya je ya tara matan banza goma ashirin talatin a waje wannan ba matsalan su bane kaga ba addinin sai da ne alhali kuma wannan abin shi yake raunana asira watan ƙarfin zamantakewan auren daga lokacin da aka ce ya fara neman matan banza a waje daga lokacin da zamantakewan auren shi na cikin gida ya fara saboda haka addinin musulunci a yana cike da hikima sai dai shari'ar musulunci kuma har yanzu bai bar auren mace fiye da ɗaya haka nan a sake kawai duk wanda yake so ya auri mace fiye da ɗaya dan ya daina da kuɗi a zuwa ba zai iya zuwa ya aura addinin musulunci ya dabaibaya aure fiye da ɗaya da adalci dole ne a yi adalci tsakanin matan akan adalci cikin bukatu da bawa zai iya wafar adalci mutum sannan kamar yadda kullum malamai suke faɗi ba wai iko na aljihu ne kaɗai ma'auni na ƙara aure abubuwa ne da yawa daga ciki shi kansa lokaci dan da yawan mutane ba su kallon wannan janibi shin yaya yake cikin lokacinsa shin yana da isasshen lokacin da zai baiwa wannan matan da ke aure yana da zai iya biyan mata bukatanta na ɗan adam dole ne ɗan adam ya shigo wannan ba wai shi ne ake kallon ya biya nashi bukatan ba ita ma tana da nata bukata to bayan iko imkaniya matiya ya zama yana da iko idan aka ce ana da iko kuma ikon da ba zai takura ita matan da suke cikin gida da komai ba idan yana da gida amma a dalilin ƙara aure zai raba uwar gida da wacce zai kawo gidan ga wannan rashin adalci idan yana ba ta cefane naira goma amma a dalilin ƙara aure zai mayar mata cefanenta naira biyar wannan rashin adalci wato duk wani abu wanda zai rage rayuwanta a dalilin zai karo wata mata to wannan ba ya da iko bai kai wanda yake da iko ba ba zai zama yana da iko ba sai zai iya ƙara aure ba tare da ya kawai ita wacce take cikin gida da kowa sannan kuma tawayewa kamar da kuka ce da dukkan ma'aure sannan kuma ya tabbatar zai iya adalci tsakanin waɗannan mata da ya zama ba zai iya ba to sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu tuna har yanzu shi ne bambancin adadi tsakanin mata da maza musamman a ƙarshen zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari dan haka dai a auren mace fiye da daya sunna ce mai karfi babu yana abu ne mai kyau kuma hanya ce mafi girma na kare mutane daga fadawa cikin fashar zina hanya ce mai girma na kare mutuncin mata wanda wani dalili ya sa auren shi yasa za mu ga yanzu za mu karanta wasiyar da farraka yusni Allahu kullati sa'ad dan mene domin zai yi a wannan gidan ba su ji daɗin zaman auren ba matsaloli da yawa to in ta fita sai ta sami wani mijin sai ya zama mata alkhairi shi ma sai ya sami wata matan sai ta zama mata alkhairi dan haka duka wannan hikimomi ne na addini da ake mantawa da su hanya ce ta kare mutuncin matan kansu dan ba mutunci bane gare ka harka cewa mijin ki an san shi manemin wance ne manemin wance ne manemin wance yana neman matan banza da ke da ƴaƴan ki gaba ɗaya duk mutuncin ku ya lalace saboda haka kare mutunci to amma yanzu mata zamani idan an ce za a kara masa aure kamar an tada duniya ba a zauna da ita wanda ke wannan zalunci ne daga ɓarayi baya daga cikin hakkin abin da yake hannun su kawai shi ne an tabbatar ba a tawaye su ba sannan me zai faru da wannan mijin idan bai auren ba ita bai dame ta abin da ya dame ta dai kada ya yi abin da Allah ya ba wannan kuma shi yasa maza da yawa ne ta aure ba da sanin matan ko ko da yake a mazhabin malikiya a akwai maganganu akan mutum ya aure ba da niyyar rashin bayyanawa ko ko a boye mu wasu da sauran idan wata ce za a boye mata musamman dan idan ta sani zai zama fitina idan an san fitinan ya ce wallahi ba komai ya ce ya auren sa ya boye mata ina cikin masu ba da wannan amsa ba zan ce fatawa ban sai ba da fatawa amma ina cikin masu ba da wannan amsa ya je ya auren sa a sami shaidu a cika dukkan sharuɗa amma ita kanta ji in zai yi ba shi kenan ba tun da ta zama fitina ta hana sai a yi ba ta sani ba na abin zai yi mata ne yi to amma laifin su laifin su ne da suka hana mu ya haƙƙin haƙƙin sai ya yi auren sa to kuma sannan shi shari'a kullum kamar yadda nake faɗi shari'a kullum abin da yake kallo menene maslaha idan bai haka ba me zai iya faruwa mene matsayin abin da zai iya faruwar nan idan ba a yi haka ba sai shari'a ya toshe wannan ko Allah ya kare a فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة آه. آه. wato sai ku bar ta zama gasa nan kawai tana zaune amma zaman dai a ba daɗi irin gaba ɗaya hankalin ka ya koma wurin wancan gaba ɗaya wancan ka kula da ita ita wannan ka bar ta a wulakance a kaskance wani ya wuce ba wa in tusbihu wa tattaku fa inna allaha kana ghafurur rahim idan kuka yi sulhu ba dan kuka kyautata tsakanin matan biyu tsakanin su da juna ko ku fahimci juna kuka bar su kai auren su wanda suke son aure ko ku a kuka samu fahimta tsakanin ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to lallai Allah subhanahu wa ta'ala ne yawan gafara ne yawan jinkai na وإن يتفرقا يغنيهم الله من سعته وكان الله واسعا حكيما
wa iya tafarraqa yuti Allah kullan min sa'atihi wa kana Allah wasi'an hakim idan suka rabu ba yanda za a yi sai an rabu dama dai ai matakai ne wa in ba'dun khafa min ba'li han shudan aw irada tun daga lokacin fala tuna alaihi ma an yusliha bainahuma kaji kaji hikimar Allah yusliha bainahuma bainahuma wannan mu'jiza ce ta alqur'ani wato sulhun nan kar ya fita tsakanin tsaya a zuwa su biyu kar su bari ta kwace shi ko ya za a yi tsakanin su su daidaita al-usliha bainahuma sulha dan da an shigar da ta kwace to shine farkon rauna ta igiyar aure kowane ne ta kwace ne shi yasa can a cikin matan ma shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فصالحات قالت حافظات لغير ما انزل الله واللاتي تخافون نشوزهن فاجروهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما وان خفتم شقاق بينهما فابقوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد ان يصلح بينهما وكذا انا ما سيدي اكرمشي ده وانا متاكد fatihuhunna wajibuhunna bil mazaji wadribuhunna haka duk dai wani mataki da za a yi ɗauka tsakanin ka da su kar a fita daga cikin gida magana kada wani nawa zai ji kowa ne ko da iyayenka ne dan so da yawa ko iyayenka dan so da yawa abin da wasu ba sani ba daga lokacin da suka ɗauki magana suka kai wajen iyayen to su fa an riga an yi tabo a zuciyar iyayen akan wannan mijin har abada ko da ke da shi kun shirya bayan minti talatin ko na na na, na kura ko an ce kura wata rana ta ji miji da mata suna faɗa a cikin gida sai ta zo bakin kofa ta tsaya tana jira ta ji wani ya je ko wani da samu kuci tana ta jira can can sai ta ji su kuma an fara irin kalmomin soyayya din nan nan kawai ta juya sai fushi ta ce miji da mata kan banza irin ita a zatanta ta ci faɗa to kawai abin da zai biyo faɗa shi ne wani ya kashe wani ya jego mata ko ya jego mata da su to amma me yasa menene darasi a cikin wannan kisa sun kulla kansu tsakanin a cikin gida ba wanda ya ci abin da yake faruwa tsakanin to matukar suna nan tsakanin su an nufi ha bayyanahu bayyanahu tsakanin su biyu sai abu ya lalace an rasa yadda za a yi shi ne wani karfin shi ƙaƙa kaga Allah ma shi ƙaƙa yake shi ma shi ƙaƙa na mujiza shi ƙaƙa dan ba a cewa shi ƙaƙa a igiya ko a saboda a abin suna tsuntsari in ka ji shi ƙaƙa to itace ne za a tsaka guda ɗaya da ƙarfi a balla shi ko wani ƙarfi za a raba shi da ƙarfi wato in ka ji shi ko gini za a fasa shi wato wani abu ne wani bond ne mai ƙarfin gaske za a shiga a ratsa tsakanin sa to in aka ji tsoron abubuwa sun yawa har suna neman su fasa wannan bond din to fa ba ku haka ba ta ji daga inda aka yadda wani shi fa ba ku haka min ahli wa haka min ahliya har yanzu Allah ba rabo yake so ai ba yana son alƙurbi to amma in ya zama ba yadda za a yi to in ya tafarraka dukkan za ku kullum min sa'ati idan an rasa yadda za a yi to ya kai dole rabuwar za a yi to in suka rabu Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta kowa da arziki sura karkar ka tunanin cewa ai matarka in ka rabu da ita za ta wulakanta saboda ita yar talakawa ce kai dan kai ne arziki ne karka manta yanda aka haife ka haka aka haife ta kuma in Allah ya so zai dauke ta ya ba ta arzikinta a wani waje ba wajen ka ba kamar yadda ke ma karki ka tunanin cewa in ba dan ke ba ba zai iya in Allah ya so zai ba kowanne arzikinsa shine wa iya tafarrata yuti Allahu kullan min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah subhanahu wa ta'ala bayyanuwan fadin arziki ne arzikinsa na da yawa inda zai baiwa bayi yana da fadiya kuma shi ne hikima ne saboda haka har cikin rabo wani lokaci zai zama shi ne alkhairi kamar yadda a wasu addinai da ba su fahimci hikiman da ke cikin rabuwa ba kuma yanzu daga baya suka fara fahimta suna ganin cewa lallai addinin musulunci ya yi hikima da ya shar'anta rabuwa domin akwai auren da domin da suka iya da rabuwa sai aka sai mata sun ta kashe mazan su maza suna kashe mata ko ya gaji ita kaza da sauransu shi kenan sai ka ga fitintunu na abokan zama fitintunu kala-kala da Allah ya kare sannan kuma ga matsalar shi yana kafinci maza na kafincin matan su mata na kafincin mazan su to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka kana Allah wasiyan hakim Allah subhanahu wa ta'ala bai hikima ne cikin abin da yake shar'antawa dan haka idan ba ya da ba sai a rabu sai kowa ya je ya zauna inda ba zai ha'inci abokin zaman sa ba ko kuma zai cutar da abokin zaman shi wa lillahi
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا الله سبحانه وتعالى يقول abin da ke sammai da abin da ke kansai duk na Allah ka daina gori ka daina ganin cewa mu ba ka ba za ka iya rayuwa ba ka daina ganin mu ba ka ba zai iya rayuwa ba duka na Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ومن yi wasiya ga wanda aka bai wa littafin kafin ku da ku din ku ji tsoron Allah wa in takfuru idan kuka kusurce kuka kafirce kuka bijire fa inna lillahi ma fi samawati wal ardh to ku sani da abin da ke sammai da abin da ke kasai suna nan suna biyayya ga Allah kafircewa ko kuturcewa mutum ɗaya ko biyu ko goma ko dari ko dubu ba zai rage komai a cikin mulkin Allah wa kana Allah ganiyan hamida kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu shine ne algina zalimi wata mai wadata duk wani wanda ka ji wadatacce to ya wadatu da wani abu ya wadatu da wani abu wato wani abu ne ya sa shi wadatacce ko in ka ga mutum yana ana ganin shi alhaji kila in ka je ka gani sai yake bara sai ba ka sauran shi wajen wani mutum din irin shi ko ko kuma mutum yana ganin yana da wani abu sai a dan shiga wani yanayi yanzu covid-19 kadai covid-19 da ya zo duniya mutanen da suke multi-millionaire sai ga koma abin tausayi dalilin wani abu da ba a gani ba a ganin shi sun koma abin tausayi da in ka ce za su iya zama haka a rayuwa za su ce ba ka da hankali mutumin da yake da kaman abin da suke da shi a ce wai zai iya talaucewa ko zai iya zama abin tausayi ko zai iya rasawa amma Allah kadai ya san mutanen da suka zama abin tausayi kasuwanci kala-kala wanda aka rufe su masu shi da suna ciyar da mutum ɗari kaza da kashin suka zo suna neman su yadda za su ci a mabambantan sassan duniya kuma wannan ɗan misali ne kada Allah ya bamu don in za mu hankalta mu hankalta sura ka ashe arzikin kowa da kake ganin shi ganiyu ya zama sanidi ne da wani abu ko Allah ya bayyana maka abin ko ya kawar maka bai bari ka gani ba ko saboda kujeran da yake kai ya ta isa yana tsallaita don yana kan wata kujera kujeran da ba zai dawwama a kai ba wata ran zai zo ya sauka in ba a hankali bai ya zo wajen wanda ya hau kujerar wanda da ke karkashin shi sai ya dawo wajen sa yake zuwa ne ba wajen sa yake zuwa bara wanda da ke da karkashin sa yake ko irin wannan yana nan ba iyaka a cikin rayuwa idan bawa ya san wannan ya san Allah shine mai arziki arzikin gaskiya shine ghaniyu alginar zaki kowa daga gani matalauci ne zuwa ga Allah antum fuqara ila Allah wallahu huwal ghani Allah subhanahu wataala shine mai arziki mai wadatacce wadatacce na hakika kuma Allah subhanahu wataala shine abin godiya wanda ya cancanci godiya za mu ga wannan a bar abin da ya rage da lokaci da tambayoyi wannan ya ce yana da limamin kwanin sallah kafin ya gama tafsiri a so a sujada da ko liman ya dago da aishi kenan inda ma shi da limamin kusan wani inda dai ka bi shi kawai sai ka bi shi kai ma mu wani ya ce kannan da maza da mata suna da yin gano ban gane abin da ya rubuta wani ya ce bayan sujada ba a yi ana yin tashahhud a shi ne kauli na jamhur na malamai da kauli na jori a babanin haka amma jamhur malamai sun su bayan wani ya ce hukuncin wanda yake karɓar insani daga hannun mutane yayin da ofis yayin da yake aiki shi na ofis a na faɗa galiban malamai su ɗauke shi a matsayin rashuwa sawa'u idan ya zama kafin aikin ne dama rashawa ne ba ku idan ya zama bayan aikin ne to shi ma yau malamai su tsakar rashuwa ne saboda wannan bayarwa mai ce in magana a kan wannan zaka dai bai halatta ba kawai shine cin hanci ai da yanzu ya zama ruwan dare a kasar kuma yake ta durkusar da kasa wannan duk matsalar da muke ciki na rashin tsaro in za ka ce mallabi ya tawalla kibrahu wato laifin wane ne wannan duk matsalar da muke ciki da halin da muke ciki na tashin hankali da firgici na rashin tsaro wallahi ne laifin nan fa saba'in da biyar bisa ɗari corruption saba'in da biyar bisa ɗari corruption ne da wannan laifin kuma mun sani kuma abin da yake damun mutanen mu sai su ga cewa ai corruption sai wanda ya saci biliyan ko biliyan biyu ko biliyan ɗari shi corruption ba bambanci tsakanin wanda ya saci naira goma ko ɗari ko hamsin ko wanda ya yi corruption a naira goma ko ɗari ko dubu ɗaya da wanda ya yi corruption a naira biliyan ɗaya ko biliyan goma bambancin su kawai damar da kowanne ya samu shi wanda ya yi a naira dubu damar da ya samu kenan inda ya sami damar ya yi kenan haka kuma wanda ya yi a biliyan biyar shi ma inda ya sami dama ke nan duk sunan su kuma wallahi gara mu tashi mu kashe wannan cutar kafin ya kashe kuma wallahi zai iya karar da mu in sun mu mu karar da shi Allah ya kare kuma kamar yadda nake faɗi ya shiga ko ina kamar yadda limamin ko limamin mai hudu ba yake magana yace zaharar fasadu fil ardi wal bahri صار البضائع في البر والبحر بما كسبت عين الناس يذيقهم بعض الذي عملوا سيأتي في البر والبحر sai wani daga cikin mamu ya ce wa alal bilbog to wallahi haka zahara al-fasadu fil barr wal bahr wa alal bilbog wallahi ba wai abu ne wanda za a ce wane ya tsira kuma ni abin da yake bani tsoro mafi yawan waɗanda a zahiri za ka ga sun suka fi irin ta da hankali da sauransu da magana da zai sai aka ba su aminci suka sami dama sai gara ma waɗancan waɗanda da suke wajen to shi ne babban abin ban tsoro abin tashin hankali Allah Ubangiji ya gyara amma akwai ban tsoro matuka kuma gaskiya ya kamata kuma fa wannan fa kira ne ga kowa da kowa ba wani wanda ta bari kuma yadda na ce har mai tallan dabiru da mai tallan ruwa har almajirai har almajirai a cikin sani za ka ba almajirai naira dubu hamsin misali su raba yana kokarin ya zai iya ja arba'in da goyi ya ba sauran goma su ce su raba almajirai da suna bara abin tausayi an tausaya musu an ba su amma tunanin shi ya ce haimana a mafiya ku ba wani wanda ba wani sashi na al'umma ko akwai taron ya fita a ito na ɓarawun zero da ɓarayin banki ko wanda wanda darasin ne na cewa inda yadda ta ga shi da ko'ina to da haka gaskiya gaskiya wanda suka je suka fashi a banki haka mu za a kirga ya ce a'a ba sai ka kirga ba bane za a sanar ba jimawa a rediyo za ku ji na wannan ba dai mun yi wahalar kirga kuɗin ba an zo sanarwa sai suka je an an yi multiplying industry su abin da suka je suka fada misali naira miliyan goma ne an bai da shi miliyan hamsin ko ɗari su wanda aka yi wa fata sun lille da kuɗi ya ce ya to lallai wannan ga ga wanda suka iya fata sun je sun sadaukar da rayuwarsu da bincikoki da menene sun fato kuɗi ga wani shi a zaune ya ƙara kawai sifili a gaban tikofin ya tafi da ainihin kuɗi Allah ku kanki ya kara sura gaskiyar halin da ake ciki ne ban ya wajaba ya wajaba kowa da mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum rahim dinna wa kullukum mas'ulun an radiyati kowa ya duba ya dawo ya muraja a kansa ya gyara a cikin ya kansa daidaita sahu a wuraren da suka alƙawari mu daidaita kanmu a wuraren da Allah ya kyara akwai wani mashruki da suka fara wanda nake ganin yana cikin abubuwa wanda suke da mafi muhimmanci dan daga cikin mafi girman dalilan na yi hira da wasu uwa masana a cikin lamarin wannan matsalolin bayan cikin daga cikin mafi girman dalilan da duk ake ijma'i akai shine jahilci jahilci da rashin imani yana cikin mafi girman abin da ke damu su za ka tara dubu a cikin su ba su san sallan a zahar da asar magriba ishara na nawa nawa ba za ka yi tafiyan za ka tara ɗari ɗari kaza ba su iya karanta fatiha ba to lallai da a ce tun farko maimakon dariyar da aka yi ta musu aka mai da su rubuka aka mai da su abin dariya da a ce mai da hankali aka yi wajen ilmantar da da fitinar da muke ciki ba su kawo yanzu to har yanzu kuma bai ɓaci ba har yanzu bai ɓaci ba akwai wuraren da har yanzu akwai karantar wanzu sannan kuma har yanzu akwai hanyoyin kwanakin baya mutanen ɗan na muslim profession sun dawa sun zo da wasu mutane wanda suna cewa su musulmai ne amma sallah raka a ɗaya suke kuma rana suke kallo da sauran dai wasu abubuwa na ibadoci na shirka da sauran amma abin da ya ba su mamaki shine suna da karatuttukan malamai a wayoyi ba na abin da nake nufi akwai hanyar kusar da karatu har inda suke sanannun malamai a ƙasa to saboda haka lallai ya waje ba mu tashi ba da gudunmu daga cikin abin da aka fara a wani tsari na karantar da tura malamai wuraren wanda yake mashru'i ne mai kyan gaske Allah ubangiji ya ba wanda suka fara shi daman ci gaba kada su gaji domin wanda suka kushe shi abin sun dan gaji to amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su ikon kada astaghfirullah wasu daga cikin dan gaji wasu suna nan a tsaye akan abin to to lallai idan da za mu karfafa irin wannan a inda muke da itti'az da mutane suna zuwa dazuzzuka da rugage za mu yi amfani da kukoki da yawa su wannan wanda aka ɗauka aka tura shi ya karanta ana ɗan bashi wani abu ya sami aiki ne kuma in muka tsara za mu yi ɗaukan ɗaruruwa ko dubbai su kuma waɗancan al'umman an fitar da su daga kangin jahilci da bata Allah ya yarda duk mutumin da ya samu irin wannan tarbiyya ya samu gwargwadon wannan karatu ba zai kare galiba galiba da wahala ya kare a irin wannan rayuwa to amma abin muninsa ya kazanta yawan da yanda wato wannan abin ya zama wutan daji a dazuzzuka wato abin da nake da wutan daji da wuya ka ga community da ba nisba mai girma daga cikin ba a cikin wannan bala'in ba a cikin irin waɗannan mutanen da suke zaune a dazuzzukan nan wato filanin da suke dazuzzuka to wallahi wallahi time bomb ko mu tashi mu yi abin da ya waje ba ko kuma ya rike mu a inda muke hana mu ba Allah ubangiji ya ce kar mu ɗaukar wannan abin da ba duk inda kake kai duk abin da za ka iya ka ba da gudunmuwa ta cikin ganin ya za ka yi kar mu tsaya jiran gwamnati kawai ko ko ya zama kawai wata dama na nuna cewa gwamnati ta kasa kasawan gwamnati kai za ka fi da shi Allah ya a wani ya ce mutum ne yi wa mai gidansa aiki mai gidan bai taɓa biyan shi yana da kaurin su ne nan da ya danganta da yadda suke wato dan Allah da kuma ga wani sai a zo da tambayoyi ya rubuto a bayyana sosai kuma in tambaya biyar ne ya rubuta a saka jajiya don Allah a haka din yana mun wahalar karanta yana tambayan zai samu gidan ne ya gaya masa yana dan daukan kuɗi a cikin na bukatun ba ya danganta da irin yarjejeniyar da ke ko dan mai gidan ya ba shi dama ya kashe abinci daga cikin shi ke ba ku wannan ya ce a ja hankalin iyayen da suke hana ma yaran aure maza sai sun yi masu ko wani abu makamancin haka gaskiya ne ya kamata a ja hankali kuma yaran su ya kamata su tashi su zama mazaje tun kafin su yi masu su zama mazaje su zama suna dogara da kansu suna da abin da su tsaya jiran sai baba ya kawo musu aiki wannan ya ce suna kasuwanci ne a duk lokacin abin da suke sayar da karka sai mai gidan ya ce ya haɗa mashi kasuwancin da zauna a wajen ya gama biyan shi a daidai lokacin azumi wajen ya zama masallan sa shi ganin cewa lokacin da ya gama biyan shi lokacin zakka ne zai fita zakka matukan yana da wani jari a cikin kudin koyaye kafin a fara kuma dole yana da shi ke da aka shi ya iya biya idan in bai iya biya ba haka wanda bai zai biya tun da haka ne yana da wani kuɗi da yake juyawa ke nan nashi kafin yanzu to lallai zai fitar da zakka amma kamar yadda sani bai ba a fitar da shago da ina ce ina yawan mafarkai yawan shi mafarkai da suka tashi da kayan ya yi mafarkai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a sai kuma ya ga sama ta buɗe sai ya ga wani ya fito kamar shi ake wa addu'a kenan kamar dai Allah kenan ba mamaki ba ne mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi gaskiya ne ya ne mafarki da manzo Allah gaskiya ne sannan idan aka mafarki da Allah ko malamin suka ce lai da kamar sai shehu da nan da ta kuma su sun yi mafarki da wani abu kaman abin ya ce ya bayyana maka kaman ko Allah ko ya duniya ko makamancin wannan to idan abin ya dace da shari'a da abin da manzo Allah ya koyar to zai dauki abin amma baya nufin wata wata a gani Allah ne wanda ya koyar a mutum ne mai lura yau da zai gida zai iya ma kafan da wajen a ko koyawa da kafa to ai na ta kafa ba zai hana a sanya shi dai ka'ida shi ne iska ya fito ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasrif hatta yajida rihan aw yasma sautan hatta yasma sautan aw yajida rihan to matakan da yanzu nan ya faru ya ji sauci ko ya ji wari to shi ke nan alolan shi ya bawa an sami hadin a an ba masu gadon sun yi wanda duk wanda yake wato a cikin yanzu da ya yi ne zai zai gini a'a idan cikin gado ne ko da da wasu sun gina ta daga tsohon baba yanzu abin da ya rage na wannan dukiyar idan cikin gado to shi kenan sai iya zama an sa shi a cikin gado amma idan wakafi ne baban ya yi ga zuri'a na ba cewa duk wanda yake son ya zauna a cikin zuri'a na a wannan fili ga yana na yi wakafin wannan kasan ga ne su babu da ke wannan zai iya ci gaba da zama a haka. Allah sarki. Kuma ya yi ya yi addu'a ne da shi na mana addu'a daga zuciyarsa Allah ya saka da akai mun gode da wannan addu'a Allah ya isa. Lokaci ya zo za mu gaba da wannan صلوا على النبي وسلم اللهم انا نسالك الجنه والجنه ونعوذ بك من الخزي ومن النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين